بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باين هكا ينقوى ina yi mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu dukkanin yabo da godiya su kara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin kaddarawarsa da amincewarsa ya haɗa fuskokinmu a wannan safiya ta lahadi a yau muna 20 ga watan safar hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga marka zuwa madina shekara 1446 wanda ya daidai da 24 25 ko 25 ga watan 8 shekara ta 2024 miladiya wannan shi ne darasinmu na biyar a cikin wannan littafi na kashfi shubuhati fi tauhid wallafar الشيخ محمد ابن عبد الوهاب الله مدوكين سلكي مشي رحمه a darasinmu na satin da ya wuce mun tsaya kan bayani akan inda malam yake yi mana bayani akan cewa idan mushirikai suka kafa hujja da wasu daga cikin hujjojinsu na shubha malam ya ce to hanyoyin da za a bi a ba su amsa hanyoyi ne guda biyu muka ji malam ya ce akwai wato jawabi da za a yi musu amsa mujmala akwai jawabin mujmal amsa wanda yake dunkulalle wanda mun karanta shi a satin da ya gabata wanda yau insha Allah ta'ala za mu karanta ɓangare na biyu shine aljawabul mufassal amsa ta filla-filla wancan mun ji ta a dunkule inda malam ya kawo mana cewa wato abin da ya kamata kowa ya riƙe fahimta shine duk inda ɗan bidi'a ko mushriki zai kafa maka hujja to baya kafa hujjan da ayan da baya kafa hujja da aya wadda ma'ananta yake a fili kai tsaye sai dai kafa hujja da aya wacce take mutashabiha wacce tana iya daukan fuska kaza tana kuma iya daukan fuska kaza daga ta nan zai iya shigowa da shi abin da yake so ya shigo da shi na son zuciyarsa don ya kare bid'ansa ko kuma ya kare ya kare shirkansa to malam sai ce wa ammal jawabul mufassal amma amsa fayyatacce filla filla da za a bi a bada amsa fa inna a'da Allah lahum i'tiradatun kathira ala dinir rusul shine lallai makiya Allah waɗanda ba sa san Allah suna da hanyoyi da yawa da suke bijiroma addinin da manzanni suka zo da shi suna bujiro da shubuhohi masu tarin yawa don su kawar da mutane daga kan ainihin addinin da manzanni suka zo da shi ya duna bihan nasa an suna so su tare mutane kar su fahimci addinin da manzanni suka zo da shi min ha qauluhum daga ciki akwai faɗin su da zaka ji suna cewa nahnu la nushriku billah za su ce mu ba ma yi ma Allah shirka shirka ba kyau mu ba mu yadda a haɗa Allah don wajen bauta ba bal nashhadu annahu la yakhluqu wala yarzuqu wala yanfa'u wala yadurru illa Allah wahdahu la sharika la za su ce kai mu kan ma mun shaida mun yi imani cewa ba mai halitta ba wanda yake azurtawa ba wanda yake amfanarwa ba wanda yake saukar da cuta in ba Allah ba shi kadai ba abokin tarayya Allah shi kadai yake duka wa'annan ayyukan wa anna muhammadan sallallahu alaihi wa sallama la yamliku li nafsihi naf'an wala darra za su ce mun gamsu mun yadda cewa annabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallama baya iya mallaka ma kansa amfani ko cutarwa baya iya jawo ma kansa amfani ko ya tunkuɗe ma kansa cutarwa sai abin da Allah ya ga dama wannan shine abin da Allah ya faɗi قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله wannan shine abin da Allah ya gaya ma annabi ka ce musu ba na iya mallaka ma kaina wani amfani ko in ture ma kaina wata cutarwa sai abin da Allah madaukakin sarki ya ga dama to zaka ji sun ce ai wannan din ma mu mun gamsu da shi sai sai su ce fadlan an abdulkadiri a gairihi to ballantana kuma abdulkadiri jelani da kuma wani wanda ba shi ba in ya zama annabi sallallahu alaihi salama duk abin da ya same shi mai kyau ba iyawansa ba ce kaddarar Allah ce abin da ya same shi mara kyau kaddarar Allah ce baya iya jawo ma kansa wani amfani ko ya tunkuɗe ma kansa cutarwa sallallahu alaihi wa sallama to ina kuma ga abdulkadiri ina kuma ga wani wanda ba abdulkadiri ba kaga wannan in ka ji za ka ce iya wannan gaskiya ne wannan suna kan tauhidi wannan suna kan kaza amma sai ka ji sun ce walakin sai dai abin da ya sa ka ga muna kiran abdulkadiri mu kira tijjani mu kirawa ne mu kirawa ne shine ana abdun muznib ni bawa ne mai zunubi ni ina zunubi kaga wannan ma mutum zai ce a gaskiya ne ai kowa yana zunubi ba wanda baya zunubi amma inda matsalan take sai su ce wasalihuna lahum jahun indallah salihai suna da alfarma a wajen Allah suna da matsayi a wajen Allah wannan gaskiya ne duk salihin bawa yana da matsayi a wajen Allah zai roki Allah Allah ya amsa masa wannan duk nagaltaccen mutum Allah yana son shi yana da matsayi a wajen Allah amma inda babban matsalan take sai ce wa aqlubu min Allah bihim nan shine ya fitar su daga musulunci shine cewa sai na bi ta wajen su kafin in samu a wajen Allah cewan sai na bi ta gunsu kafin Allah ya yi min to wannan shi ya kai su zuwa ga bautan waɗannan salihai da annabawa to wannan shi ya fitar da su daga addinin musulunci wannan shi ne fidda su malam sai ce to in ka ji mutum ya faɗa maka haka to fa jawibhu bima taqaddam ka bashi amsa da abin da muka ji a baya wa huwa anna alladhina qatalahum rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shine cewa waɗanda annabi muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya yaƙe su muqirruna bima zakarta sun gamsu sun yadda da abin da ka ambata cewa ba mai rayarwa ba mai kashewa ba mai azultawa ba mai talautawa ba mai halitta ba mai amfanarwa ba mai cutarwa in ba Allah ba duk sun gamsu da wannan amma annabi ya yaƙe su amma me yasa ya yaƙe su wa muqirruna anna awthanahum la tudabbiru shay'a sun kuma gamsu cewa gumakansu ba sa iya juya komai cikin lamuran duniya wa inna ma aradul jaha wa shafa'a abinda suke nema a wajensu shine kusanci zuwa ga Allah alfarma a wajen Allah da kuma ceto wa qara alaihi ma zakara Allah fi kitabihi ka karanta masa abinda Allah ya ambata a littafinsa wa waddahahu Allah ya yi bayaninsa filla-filla a littafinsa su ne ayoyin nan da muka ji su a baya cewa inda za ka tambayi mushrikai wane ne ya halitti sama wa ya yi ƙasa wa ke saukar da ruwa wa ke azurtawa wa ke rayarwa wa ke kashewa za su ce maka Allah ne inda za ka ce da su wa ya halice ku za su ce maka Allah ne amma menene ya jawo aka kafulta su shine na ɗaya ko dai bautan wani Allah ko kuma na biyu shigar da wani cikin bautan Allah shigar da wani cikin bautan Allah shine waɗanda Allah yake cewa wallazina takhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allah zulfa waɗanda suka riki wasu ababen bauta kuma bayan Allah zaka ji suna cewa ba bauta musu muke ba a abinda muke so shine muna so su matsar da mu ne kusa da Allah kusanci muke so mu samu a wajen Allah shi yasa sai muka bi ta hanyar su malam sai ce fa in qala in yace da kai ai haula il ayat nazalat fi man ya'budu al asnam zai ce to ai waɗannan ayoyin sun sauka ne game da masu bautan gumaka Allah yana magana ne da masu bautan gumaka kaifa taj'aluna as-salihin mithla al-asnam yaya zaka sanya salihan bayi su zama ɗaya da gumaka am kaifa taj'aluna al-anbiya asnaman ko kuma yace yaya za a yi ka hada annabawa da gumaka annabi ba aka ce maka salihan bayi kuma kai shi matsayin gumaka ya za a yi haka malam ya ce fajawibhu bima taqaddam to sai ka bashi amsa da abin da ya gabata fa innahu idza aqarra anna al-kuffara yashhaduna bir rububiyyati kulli halillah in har ya gamsu da waɗancan ayoyin da muka karanta cewa kafirai sun tabbatar da tauhidin rububiyya ma Allah Allah ke halitta ke rayarwa ke kashewa ke azultawa ke talautawa ke bayarwa ke hanawa ke saukar da cuta ke saukar da magani wa annahum ma aradu mimman qasadu illa shafa'a kuma cewa waɗanda suke bauta musu nan ba komai suke nema a wajensu ba in ba wato ceto ba da alfarma walakin arada an yi farrika bai na fi'ilihim wa fi'ilihi bi ma zakar sai kuma yake so ya raba tsakanin aikinsa da aikinsu da abin da ya ambata ɗin nan cewa ai kun sanya ai wannan ayar wayannan ayoyin sun sauka ne akan masu bautan gumaka mu kuma muna yi ne da salihai da annabawa kaga yana so ya raba tsakanin aikinsa da irin aikinsu kuma bayan duka aikin iri ɗaya ne fadhkur lahu sai ka ce da su sai ka ce da shi annal kuffara minhum man ya'budu al-asnam cewa ai su ma kafiran da aka saukar da ayan akan su ba dukan su ne masu bautan gumaka ba a cikin su akwai masu bautan gumaka wa minhum man yad'u al-awliya alladhina qala Allahu fihim daga cikin su akwai waɗanda suke bauta ma suke roƙon an wato waliyai waɗanda Allah da kanshi ya siffanta su ya ce ula'ikan ladina ya da'una ya butaguna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrab Allah ta'ala ya ce waɗannan su waliyan su ne waɗanda suke kiran Allah suna roƙon Allah suna neman kusanci suna neman aikin da zai kusantar da su zuwa ga Allah gasa suke yi wane ne zai fi kusanci zuwa ga Allah a cikinsu to a cikin kafiran da aka saukar da wannan ayan a kansu akwai masu kiran waɗannan waliyan waye da runa isa na maryama wa ummahu a cikinsu akwai masu bautan annabi isa ɗanna na maryam da mahaifiyarsa waƙad ƙala ta'ala sannan kuma gashi allah yana cewa malmasi ibnu maryama illa rasulun قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام الله تعالى يتي ما المسيح ابن مريم النبي إيسى المسيح دم مريم بكسن تيبا إلا رسول فاتي منزونش annabi isa ɗan maryama manzo ne shi qad khalat min qablihi ar-rusul gabanin shi manzanni sun gabata an yi wasu manzanni gabanin a yi shi Allah ya ce wa ummuhu siddiqa mahaifiyarsa kuma siddiqa ce tana da matsayi a wajen Allah Allah sai ya ce kana ya'kulani ta'am sun kasance suna cin abinci unzur kaifa nubayyinu lahumul ayat Allah ya ce duba ka ga yadda muke musu bayanin ayoyi filla filla sun manzur anna yufaku sannan kuma ka ga yadda ake karkatar da su daga bin gaskiya qul ata'buduna min dunillah Allah ya ce ka ce da su yanzu za ku dinga bauta ma wasu koma bayan Allah ma la yamliku lakum darran wala naf'a waɗanda ba sa iya mallaka muku wata amfani ko su tunkuɗe muku wata cutarwa wallahu huwa sami'ul alim Allah shine mai ji shine mai ilimi kaga su waɗannan ai ba gumaka suke bauta mawa ba ba suke bauta ma annabi waɗancan kuma ba suna bautan waliyai ne salihai to kaga kenan ashe da mai bautan waliyai da salihai a yanzu da mai bautan waliyai da salihai a wancan lokacin ai duka aikin ɗaya saboda haka duk hukuncin daya haka in ka yadda cewa waɗancan kafirai ne to dole ka yadda cewa waɗannan su ma me su ma kafirai ne a wannan ayan zamu ga Allah ya yi amfani da wasu ibarori da za su tabbatar mana cewa annabi isa ba Allah ba ne misali kaga in kana karanta ƙur'ani za ka ga duk wani annabi da Allah ya tashi ambatansa baka jin Allah ya ambace shi da sunan mahaifinsa ko mahaifiyansa ba za ka ji an ce Muhammadu ibn Abdullahi ba ba za ka ji an ce Musa ibn Imran ba ba za ka ji an ce Yunus ibn Matta ba sai dai ka ji an faɗo sunan annabin zalla wa Ibrahima id qala liqaumihi ibudullah wa id nada rabbuka Musa an itil qaumaz zalimin qala ya nuhu innahu laysa min ahlik qalu ya hudu ma jitana bi bayyinati qalu ya shu'aibu ya salihu haka ba za ka taba jin an ce ya annabi wani dan wani ba amma in Allah ya zo magana kan annabi Isa sai ka ji ya ce ya Isa ibn Maryam almasih ibn Maryam sai jingina shi zuwa gawa zuwa ga mahaifiyarsa saboda me ya nuna maka bacin akidar masu cewa annabi Isa dan Allah ne a bata akidar cewa annabi Isa ba dan Allah bane dan wane ne dan nana Maryam ne ba dan Allah bane shi daga shi ba Allah bane shi kuma ba dan Allah bane sannan a cikin ayar sai yace mal masih ibn maryam illa rasulun qad khalat min qablihi rusul wa ummuhu siddiqa sai yace kana ya'kulani at'am da annabi isa da nana maryama mahaifiyarsa dukansu biyun suna cin abinci mafhumul mukhalafa shine shi kuma Allah fa shi baya cin abinci daka kenan duk wanda yake iya daukan abinci ya kai bakinsa yana da nakasu me ke jawo a bukaci cin abinci yunwa yunwa kuma na kasa ce yunwa na kasa ce ko ka dau wani abu ka kai bakinka wata sha'awa ce sha'awa na kasa ce ta dan adam kwadayi na kasa ce ta dan adam kaga wani abu ya burge ka kana so ka samu na ƙasa ce ta ɗan adam domin me tana iya yiwuwa na ƙasar ma ta zo maka na ƙasa akan na ƙasa shine ga abin ya burge ka amma babu damar mallakan shi kaga na ƙasa akan na ƙasa kenan to shi Allah bayi da wannan subhanahu wa ta'ala amma ya ƙulu da uluwan kabira malam ya ce wa lahu qawlahu ta'ala sannan ka ambata masa faɗin Allah da yake cewa wa yawma yahshuruhum jami'an thumma yaqulu lil mala'ikati a ha'ula'i iyyakum kanu ya'budun qalu subhanaka anta waliyuna min dunihim bal kanu ya'budun al jin aktharuhum bihim mu'minun Allah madaukakin sarki yake cewa wa yawma yahshuruhum jami'an ranan da Allah zai tara su gaba daya ran da Allah zai tara mutane duka thumma yaqulu lil mala'ikati sai Allah ya ce ga mala'iku a haula'i iyyakum kanu ya'budu shin waɗannan ba ku suke bauta mawa wannan ya ce ya bauta wa mala'ika jibril wannan ya bauta wa mala'ika kaza da gaske ne sun bauta muku qalu sai su ce ka subhanaka tsarki ya tabbata a gare ka anta waliyuna min dunihim kai ne majibancin mu ba su ba kai ne majibancin mu koma bayan su bal mu ba su bauta mana ba ba mu suka bauta mawa ba haka abun yake ba kanu ya'budun aljin sun kasance ne suna bautan aljanu aktharuhum bi mu'minun da yawan sun imani da aljanu ne yanzu su mala'ikun ma suna so su janye kansu su barrantar da kansu cewa ba masu aka bauta mawa ba kaga kenan malam yana so ya nuna mana ashe a cikin waɗancan kafiran ma da ayan ta sauka ta kafulta su a cikin su akwai masu bautan me akwai masu bautan mala'iku ashe ba zallan masu bautan gumaka bane wa qawluhu ka kuma karanta masa fadin Allah da yace wa iz qala Allah ya Isa ibn Maryama a anta qulta lin nas ittakhiduni wa ummi ilahayn min dunillah Allah ta'ala yace ka tuna ran lokacin da Allah ya fadi ko zai fadi ran tashin alkiyama yace ya Isa ibn Maryam Allah zai ce ya kai Isa dan na Maryama a anta qulta lin nas kai ne kace ma mutane kai ne ka umarci mutane kace da su ittakhizuni wa ummiya ilahaini min dunillah kai ne kace ma mutane ku rike ni da ni da mahaifiyata a matsayin ababen bauta kuma bayan Allah kai ne ka sa su kai ne ka faɗa wa mutane haka qala subhanaka sai ce ina tsarki ya tabbata gare ka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq bayi dacewa a gare ni in faɗi abin da na san ba inda sanin gaskiya akai ba inda gaskiya akai in kuntu qultuhu faqad alimta Allah in ma na faɗi ai ka sani ka sani in na faɗa saboda ta'lamu ma fi nafsi wala a'lamu ma fi nafsika Allah ka san abin da ke raina ban san abin da ke ranka ba ka san abin da ke raina ban san abin da ke ranka ba innaka anta allamul ghuyub Allah kai ne masanin gaibu kai ne masanin abin da ya buya kai ne masanin abin da yake a ɓoye daga sai ce da sai ce maƙultu lahu ni abin da na ce da su shine illa ma amalta ni bihi abin da ka umarce ni kace in faɗa musu shi na faɗa musu me kenan an i'budullah bi wa rabbakum Allah ka aike ni zuwa gare su kace in ce musu su bauta ma Allah ubangiji na ubangijinku haka kuma na faɗa musu to kaga kenan a cikinsu ashe akwai waɗanda ma sun bauta ma annabi isa malam ya ce faƙullahu sai ka ce da shi arafta annallaha kaffara man qasada al-asna kai ka sani cewa Allah ya kafirta wanda ya bauta ma gumaka wanda ya nufaci gumaka da bautansa wa kaffara aidan man qasada salihin Allah kuma ya kafirta wanda ya nufaci salihan bayi da bautansa wa qatalahum rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa lam yufarriq bainahu annabi da ya tashi yakan su kuma bai raba tsakanin su ba bai bambanta tsakanin su ba da ce wannan ku masu bautan gumaka ne wannan ku masu bautan salihai ne daga ku masu bautan salihai ku namu ne masu bautan gumaka kuma za mu yaƙe ku ba la annabi bai raba tsakanin su ba domin duka biyun dan juma ne da dan jummai duka iri ɗaya ne fa in qala idan ya ce da kai alkufaru yuriduna minhum fa'in ƙala alkufar yuriduna minhum wa ana ashadu anna Allah huwan nafi'u abdar almudabbir la uridu illa minhu idan ya ce da kai alkufaru yuriduna minhum idan ya ce da kai kafirai suna neman wani abu a wajen salihai ko a wajen gumaka suna roƙonsu wa ana ashhadu annallaha huwa nafi'u dar ni kuma na shaida cewa Allah shine mai saukar da amfani shine mai saukar da cutarwa shine mai saukar da cuta almudabbir Allah shi ke jujjuya al'amura la uridu illa min bana bukatan komai daga wajen wani in ba Allah ba wasalihuna laisa lahum min al'amri shay su ko salihai ba su da komai ba sa iya yin komai akan wannan bangaren walakin aqsiduhum amma abin da yasa nake nufatar su ina kiran su arju minallahi shafa'atahum ina neman ceton su ne a wajen Allah ina so su nema mun ceto ne a wajen Allah Allah ya sa muna fahimta idan ya ce da kai ai su waɗancan kafirai da annabi ya yaƙe su saboda bautan salihai da waliyai da kuma gumaka annabi ya haɗa su ya gwama su ya yaƙe su su in sun tashi roƙonsu suke yi suna cewa ku ba mu kaza ku ba mu kaza ku ba mu kaza ni kuma na gamsu cewa ba wanda ya isa ba ni in ba Allah ba ba mai wanda ya isa hana ni in ba Allah ba da aka ba na nema a wajen kowa in ba Allah ba ni kawai abin da nake so a wajensu shine in samu cetonsu a gaba ga Allah faljawab malam ya ce to amsa ita ce anna haga ƙaunar kuffari sawa'an bi sawa'i ta to ai wannan ita ce maganan kafiran ai maganan kafiran ke na yi sawa'an bi sawa'in daidai da wani da abinda kafiran suka ce kenan wa qara alaihi qawluhu ta'ala ka karanta masa fadin Allah da yace wallazina takhazu min dunihi awliya'a ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa wadanda suke rikan wasu ababen bauta koma bayan Allah zaka ji suna cewa ma na'buduhum ai mu ba bauta musu muke yi ba illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa muna so ne su matsar da mu kusa ga Allah wa qawluhu ta'ala da kuma fadin Allah da yace wa yaquluna haula'i shufa'auna 'inda Allah suna cewa waɗannan su mu iya abin da za su mana a wajen Allah shine su sama mana ceto iya abin da muke so kenan to waɗannan shubuhohi ne guda uku da muka ji wanda 'yan bid'a da mushirikai suke kafa hujja da su domin su kawar da mutane daga ainihin abinda Allah maɗaukakin sarki ya saukar zuwa ga manzanninsa shubha ta farko kamar yadda muka ji shine za su ce da kai abinda suke nufi da shubha ta farko shine anna man aqarra bi tauhid ar-rububiyya wa lam yaqsid min as-salihin illa al-jaha wa shafa'a falaysa bi mushrik duk wanda ya tabbatar da tauhid ar-rububiyya wannan shubha ce duk wanda ya tabbatar da tauhid ar-rububiyya in ji su ya zama kuma yana bautan salihai ne amma iya abin da yake nema a wajen su shine ceto da samun matsayi a wajen Allah to wai wannan ba mushriki bane wannan shubha ta farko kenan wanda kuma mun ji amsanta wannan shubha ta biyu shine za su ce da kai ai in an ce bautan wani wanda ba Allah ba to ana nufin zallan bautan me bautan gumaka banda salihai wannan shubha ta biyu kenan in an ce bautan wani wanda ba Allah ba a ce zallan bautan salihai to jama'a ko da ko kun ji wataƙil wani lokaci mai fassara in ya zo ya ce bautan wani Allah zai ce bautan gumaka to abin da ake nufi duk wani wanda ba Allah ba ya shiga cikin gumaka in dai ka bauta masa ka bauta mu gunki kowaye sai dai shi in bai gamsu da bautan ba to shi bai zama gunki ba amma kai sunanka mai bautan gunki sannan shubha ta uku shine za su ce da kai ai neman ceto a wajensu ba shirka ba ce to waɗannan shubuhohi guda uku da ya kamata mu kula da su na farko shine faɗinsu cewa duk wanda ya tabbatar da tauhidin rububiyya kuma abin da kaɗai ya nema a wajen salihai shine ceto to wannan ba mushriki bane mun ji cewa ya ci karo da ayoyin alkur'ani masu tarin yawa ya kuma ci karo da ayyukan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama saboda waɗanda suke da wannan aƙidar annabi ya yake su kenan in ka fassara a haka cewa in dai mutum ya gamsu Allah shi ya yi halitta shi ne mai rayarwa shi ne mai kashewa ya zama musulmi to kenan wani ya zubilla kana so ka ce annabi ya yaƙi musulmai kenan wani ya zubilla abu na biyu shi ne da ya kamata mu kula game da wa'annan shubuhohi guda uku duka ana ce ceto ceto ceto ceto ceto ceto mun karanta a nan a cikin karatunmu da muka yi na kitabu tauhid mun karanta cewa shi ceto gaskiya ne ko shakka babu akwai ceto duk wanda ya yi inkarin ceto bisa ganganci ya karyata ayoyin ƙur'ani ya karyata hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama akwai ceto kala biyu ceto na farko ita ce a shafa'atul uzma ceto mafi girma wadda ba wanda yake da wannan damar ya yi wannan ceton in ba annabi muhammadu ba sallallahu alaihi wa sallama shi kadai ne yake da wannan damar wannan ceton kuma shi ne a lokacin da ubangiji subhanahu wa ta'ala ya tada alkiyama mutane suka tashi suna tsaye a rana an yi gudu an je can an je can yanzu ya kamata a tsaya a neman mafita a zo a yi hisabi ɗan aljanna ya tafi aljanna ɗan wuta ya tafi wuta za ka za a fara bin kan annabawa daga kan annabi adam alaihi salatu wassalam a ce annabi adam kai ne babanmu gaba ɗaya duba ya hali da yanayin da muke ciki ka taimake mu ka roƙa mana ceto a wajen ubangiji a yi mana hisabi annabi adam zai ce ina lamarin ya fi ƙarfi na yau yau Allah ya fushin da bai taɓa yi ba kun manta cewa ba ni ne masalan zuwan ku duniya ba an ce kallace bishiya na ce ku je wajen waje na ku tafi wajen nuhu annabi nuhu shine manzon farko ku je ku same shi ce annabi nuhu kai ne manzon farko ka nema mana ceto a wajen ubangiji sai ce ina ai abin ya fi ƙarfi na ni da na yi addu'a aka halakar da mutane na ku tafi wajen wani na ku tafi wajen annabi ibrahima shine khalilur rahman yana zuwa annabi ibrahim kai ne khalilullah kai ne badadayin allah kai ne masoyin allah ka taimake mu ka roka mana ceto a wajen ubangiji ya ce lamarin ya fi ƙarfi na na taɓa yin ƙarya sau uku ku tafi wajen musa shine wanda allah ya magana da shi wa kallama allahu musa taklima annabi musa ka taimake mu kai ne wanda Allah ya magana da kai ya kuma rubuta maka a taura da hannunsa ka taimaka mana ka roƙa mana ceto a wajen ubangiji ya ce ina ai labarin ya fi ƙarfi na ni da na samu mutane suna dambe suna faɗa na zo garin rabawa na kai naushi ma ɗaya faɗi ya mutu na ai ku tafi wajen wani ku tafi wajen annabi isa shine kalman Allah kuma ruhin Allah ina zuwa gun annabi isa kai ne kalman Allah kai ne ruhin Allah ka je ka roƙa mana ceto a wajen Allah ruhi ne kai daga Allah kalma ce kai daga Allah ce abin ya fi ƙarfi na ku tafi wajen wani ku tafi wajen annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ana isuwa wajen annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama sai ya ce ana laha ana laha dama ni ne zan iya ni ne zan iya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da yana zuwa yace sai in faɗi in sujada a gaban ubangiji na sai lokacin Allah zai mun ilhamin wasu kalmomi na yabo da kirari da zan yi ma Allah wanda yanzu a duniya ma ni ma ban san su ba Allah sai ce da shi ya Muhammad irfa ra'sak sal tu'da washfa tushaffa Allah zai ce da shi daga kanka roki duk abin da kake so za a baka nema ceton duk wanda kake so za a baka cetonsa annabi sai dago kai ya ce ya rob ummati ummati ya ce ya ubangiji al'umata al'umata ya Allah al'umata Allah sai ce to tashi Allah sai ce to cikin al'umarka waɗanda ba hisabi ba azaba a kansu ka je ka shigar da su aljanna ta ƙofar dama Allah ka sanya mu a cikinsu taka alfarman wannan ceton da annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi shine za a zo a ce a tsayi da bayi sahu sahu a zo a yi hisabi ma al'ummar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a karan farko sannan sauran al'ummomin annabawa su ci albarkacin addu'ar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ma al'ummarsa sallallahu alaihi wa alihi wasallam to ne tace shafa'atul uzma sannan ceto na biyu shine ceto wanda Allah zai ba da dama ma sauran salihan bayi su salihan bayi za su yi ceto wannan ba shakka amma ceton da salihan bayi za su yi sharuɗa yake da shi na farko shine shi kanshi ceton da salihan bayin za su yi mallakan Allah ne Allah ya ce kullillahi shafa'atu jami'a ka ce da su ceto na Allah ne duka duk ceto ceton gaba ɗaya haƙƙin Allah ne lahu mulku samawati wal ardi thumma ilayhi turja'un Allah shi yake da mallakan ceton saboda haka sharuɗa guda biyu shine na farko wanda zai yi ceton Allah sai ya nuna shi tukunna sai an gamsu da shi ya zama nagaltaccen mutum salihi Allah ya ba shi izini ya ce masa je ka yi ceto man zalladhi yashfa'u indahu illa bi iznihi ba wanda ya sai ya ceto a gaba ga Allah sai da izinin Allah mala'iku ma ba za su iya ba wa qalu takhadha ar-rahman waladan subhanahu bal ibadun mukramun la yasbiqunahu bil qawl wa hum bi amrihi ya'malun ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yashfa'una illa liman irtada wa hum min khashyatihi mushfiqun wa kam min malakin fis samawati la tughni shafa'atuhum shay'an illa min ba'di an ya'dhana Allahu liman yasha'u wa yarda na biyu ka'ida ta biyu ita ce shi wanda za a cetan to shi ma nuna shi za a yi jama'a muna fahimta shi wanda zai yi ceton za a ce ne an baka damun ka je ka yi ceto sai a ce maka to in za ka yi ceton kuma ba zuwa za ka yi ka ɗebo duwan daga dama ba to ana so kuma ka ceto da wane da wane da wane sai a nuna maka waɗanda ake so ka ceto su su ci albarmanka wannan su ne sharuɗa guda biyu na ceto to kaga inda su waɗancan kafiran da waɗanda suka biyo turbansu zuwa yanzu suna da lissafi da hankali in ta tabbata cewa waɗannan salihan bayin za su yi ceto amma sai an sa su sai kuma an nuna waɗanda za su ceta a shaida sun sake waɗannan salihan sun rike mai nuna waɗanda za a ceta yau misali idan aka ce in an zo masallacin nan za a yi rabon kudi naira dubu ɗari ɗari ladanin masallaci shine mai rabawa liman kuma shine mai nuna waɗanda za a basu waɗanda suka cancanci a basu kai kuma kana so a baka yanzu in ka tashi gidan ladan da aka je neman alfarma ko gidan liman za ka tafi gidan liman ne saboda shi ne zai ce ladan ba ma wannan in ka zo ya ce kar a baka komawa baya za ka yi walillahi matsalul a'la to balle ceto a lahira Allah shi ke ba da dama a yi ceto ya kuma nuna wanda za a ceta kuma ka sake Allah ka nuna wanda shi karan kanshi batun cewa zai yi ceton ma gaibu ne gaibu ne wanda wasu su ma ayyukansu kwata-kwata ya saba ma ayyukan waliyai da salihan da za su yi ceton ashe Allah ya kamata a koma a rike sannan kuma jama'a idan mun ji waɗannan annabawan da muka lissafa ulul azmi minar rusul annabi yana cewa ranar alkiyama suna ce nafsi nafsi nafsi nafsi ta kaina nake to ina kuma ga wani shi sunan shi salihin bawa ko wali wai har ya ce wai tun a duniya ya bugi kirji wai zai ceto ballantana har wasu bauta masa da sunan cewa wai suna neman ceto a wajensa yaushe za a yi wannan lissafi don da yi wannan lissafi ai bai san lahira ba bai san lahira ba lahira ai ba irin najeriya ba ce har a ce maka wai akwai wani addini da in kai wai da tsiya-tsiya ko kai ba ka so sai an ja ka an kai ka aljanna ko kai ba ka so sai an ja ka an kai ka aljanna ne tun da dai dama batun cewa wani wali zai zo da babban riga wannan tatsuniya ce wanda dama an riga an wuce ta tun kafin zamanin da aka waye tun kan a waye an riga an wuce wannan tatsuniya yanzu da aka waye ai ka san cewa wannan tatsuniyar ba za ta karantu ba ba za ta karantu ba to ina kuma ga wani a ce maka zai zo annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce annabi ibrahim zai gamu da babansa don tashin alkiyama ƙura ta lullube shi wa alaihi al-ghabaratu wal qatara yana ganin sa sai ya ce da shi ya ibrahim ya abati laqad nahaituka fa asaitani zai ce ya baba tun a duniya sai da na gaya maka ka bar bautan gumakan nan ka ƙiji ka saba mu yau gashi sai ce ya ibrahim la asikan yau ya ce ya kai ibrahim yau kan ka faɗa mun duk abin da kake so na yi ba zan saba maka ba lokaci ya ƙure annabi ibrahim sai ya je ya faɗi a gaban allah ya yi sujada ya ce ya rab innaka wa'attani allah tukhzini yawma yub'athun Allah ka yi min alkawari cewa ranar alkiyama ba za ka kunyata ni ba ga yanayin da babana yake ciki Allah sai ce da shi ya Ibrahim inni haramtul jannata alal kafiri Allah zai ce da shi ya Ibrahim na haramta aljanna ba kafirai naka babanka bai da rabuwa aljanna makoman sauta na haramta aljanna ba kafirai to wannan fa shi annabi ibrahim ne muwahidi wanda duk inda ake maganan tauhidi jagoran tauhidin shine annabi ibrahima amma babansa mushriki ne kafiri alfarmansa bai sa aka dau babansa aka yi shi aljanna ba to ina kuma ga wanda shi karan kanshi shi karan kanshin shine ma mushrikin shi mai ceton shine wanda ake bauta mishi shi wannan ya wuce mushriki yayi in akwai matakin da yake gaba da kafiri wannan ya kai shi ne ake bauta mishin ɗagutu to ɗagutu shi zai ceci kafiri ai da ɗagutu da kafiri ya yi ina kullum fi hari eh Allah ya kiyaye mu haka wannan shubohi guda uku malam yace wa'lam anna hadhihi shubha thalath hiya akbaru ma indahum ka sani cewa wa'annan shubohi guda uku ita ce mafi girman shubuhohin da mushrikai suke da shi fa idza arafta anna Allah wadahaha fi kitabihi wa fahimtaha fahaman jayyidan fama ba'daha aysaru minha idan ka fahimci cewa Allah madaukakin sarki yayi bayanin shi filla filla yayi bayanin su filla filla a cikin littafin sa sannan kuma ka fahimce ta fahimta mai kyau to abin da ke baya ya fi saukin fahimta wato shibohin da za su kawo a gaba ya fi saukin fahimta da kuma bayanin yadda za a ba su amsa insha Allah ta'ala sama da waɗannan da aka yanzu mun ji shibohi guda uku idan Allah ya kai mu sati mai zuwa za mu tashi akan shubuha ta hudu insha Allah tabaraka wa ta'ala dama kamar yadda muka ji sunan littafin kashfu shubuhat yayi shubuha to kaga malam yana kawo mana shubuha sai kuma ya kawo mana amsa sai kawo shubuhan sai ya kawo amsa to Allah ya kai mu sati mai zuwa za mu tashi akan shubuha ta hudu abinda muka faɗi daidai Allah ta'ala ya bamu lada inda muka yi kuskure Allah ya yafe mana Allah ya sanya mana albarka da alkhairi a cikin rayuwarmu Allah ya biya mana bukatunmu da alkhairi ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والله أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته